الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم كبار العزيز يا همة الشيخ اهب لنا بهذا المحضر وصاحب بنظرة تأتي لنا بالحقل وعن هذا أقوى مسمى ubanmu kuma jagoranmu sannan shugabanmu na wannan anguwa da albarka shine shek malam adam alaramba na saka da alkhairi da sauran yan uwa duka waɗanda ke jagorori na wannan anguwa na ibi ladan da mai karatu mai wa'azi da sauran su kowa da kowa da sauran da ke jina unguwa duka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan wuni mai albarka cikin wannan wata mai albarka watan safar wanda Allah ta ya kaddare bayyana ɗaya daga cikin manya-manyan jajajigan ayoyi daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki wato mazharul wulayati shi ne gudanar abul abbas shi wa rahmatullahi wanda Allah ya yi matutar su kirari a Al-Qur'ani yake ce masa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun Allah ya yi musu irin wannan kirari ainihin da wannan aya da kansa a cikin Al-Qur'ani mai girma to ambatan shugaban wannan da'ira kuma ainihin wanda ke rike da tuta Muhammadiyya ta wannan da'ira da Allah ta yi musu wannan kirari shi ne muka zauna don mu tattauna akan wani nukuda daga cikin kogin janabinsa na fata Allah amfanar da mu da abin da yake dauke da shi na asara da kuma ne mahabba ta Maulana Rasulullah Allah ta amfanar da mu da wannan zama da kuma ka tsara mana kaunar bayan Allah da son su da barkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu ja lokaci ba saboda yanayin tsaro na gari da kuma dare ya riga ya fara za na so da na je wani wuri ne malam bakar shimfiɗan muhadara da karanta tarihi a gurguje nukuɗa na farko kenan idan na zo sai na ɗaura nukuɗa na biyu to hakan bai samu ba saboda yanayin ujiri ko yanayin da abubuwa to tun da haka ne dama ko ina mukan karanta to kasantuwar lokaci ba zai bamu ba za mu shallake wancan ajanda ta farko shine kawai za mu ɗaura kai tsaye da asalin maudu'in da muke so mu tattauna a yau a wannan mazauni da fatan Allah ya haskaka kira zan da mutanen mu kuma Maulana Rasulullah su waliyan Allah mazafin ne na rahmaniya ta Allah ma'ana Allah yana da abubuwa guda biyu ana kiran su mazahirin jalali da mazahirin zamani Allah yana da wasu mazharai guda biyu da jalala da jamala mazharin jalala shine inda Allah ke ma'amalantar mutane ta fuskar bala'i da tashin hankali mazharin jamala kuma shine ta inda Allah ke ma'amalantar halitta kasa ta fuskar natsuwa da kwanciyar hankali to duka wannan mazharai mazharai guda biyu a cuɗe suke a cikin halittar Allah gaba daya walau mutum walau aljan walau fari walau baki walau dabba walau dutse in dai halittar Allah ne to Allah ta'ala in ya ga dama zai iya ma'amalanta ka ta wannan halitta da ɗaya daga cikin waɗannan fasaku guda haka Allah ya ga dama haka yake tsarin sa shi ne zaka ji wani ban Allah na ce idza ra'aka mazharal jamali la ta'da warda mazharal jalali haka shi Islam ke fadi radiyallahu anhu idan ka ga mazharin jala jamala rayuwa baba ga wurin zama in ka ga ga wurin zama in ka ga mazharin jamala a rayuwa sai ki to karke girman sai karke dagawa ka yadda ran da jalala ya zo shi ma ka yadda shi gidi kana cikin natsuwa kana cikin kwanciyar hankali kana cikin lafiya kana cikin kuɗi ba wanda ta rama da hankali to ran da tashi hankali ya zo ka yadda da ka da wani ko ba haka bane in baka zama haka wato baka zama an tuni bil qadar khairi wa sharri ba imanin ka bai fita ba idan bala'i ya zo za masa sharru jazuan ko wa za masa alkhairu manu'a kar ka zama haka in bala'i ya zo ka ce wayo wayo a kawo din in kuɗi ya zo shiru ka yi lukus ko matan ka ba za ka nuna to kaga akwai jibi da imani imanin da shi kawa sai ka zama idza kanat al aqdar min malik al mulki ko islami in jama'a yasuru ma yubki duk inda kaddara daga Allah ya ce shi da islami to da fara da baka yake ki duk ɗaya ne farin ciki ke kai ma'ana ne mai kyau da mara kyau da wanda rai yake so da wanda rai bai so to su waliyan Allah daga cikin dalilin ko da cikin hikimar Allah na halittar cewa zo cikin al'ummar Maulana Rasulullahi shi da a samu kaman me zan ce kaman mu'adal mu'adil a samu daidaito su daidaita ma halitta wannan mazahir din wanda za su iya mu'amalantar Allah daidai da daidai a wannan mazharori guda biyu tsakanin halitta ta wanda ba don haka ba to da komai da komai ya turo tsaye mahalitta ga baki daya misali mafi sauki a wannan shine rana da Allah ya sanna nomar ita dan ta zamto ni'ima da alheri gare mu ba don akwai mazahir wanda suka tare hararar rana ba to duk da din nan so gani amma sai aka dinga mata riguna sama ta daya sama ta biyu sama ta uku suka dinga kece ta zafin rana sannan da aka zo aka sa giragizai da hadarori a tsakani sannan ta buɗe ma an aji zafin zai da ni ki sai wani girgiji ya zo tsuu wani sunan shi inuwa dan ka ji sanyi to sannan take fa amfaninta amma da zaka gane rana bala'i ne da tsautsayi zai yi ka iya keta wannan sama kadai ka wuce to da ka gane rana ta ta kai bala'i ne ba za ka iya rayuwa a wurin bannan ce wa gaci to waɗannan mazafi da Allah ya yi suka zama jamala gare da su sai su ta mana wannan bala'in mu iya rayuwa saboda Allah ta'ala ya yi shi don amfani ne gare mu to haka Allah ta'ala ya yi waliya a cikin halkar Allah kai tsaye waliyai su hannu ne na annabi Muhammad annabi alaihi salatu wassalam shine karshen annabawa wanda ya tattara dukkan sakon annabawa ya nade a hannunsa dama na shi ne ya turu su an turu su a matsayin sharan fage ne to dai zai ya dunkule duka ya watsa sai aka ce to ai bayan ka tuba al'umma ka dace tsayi kuma dace yawa wa zai ja ta bayan ka kuma abin da yake sa ake turo annabawa ai tsawon zamanin rashin turo wani annabi sai mutane su manta da abin da wani annabi ne sai a shagala to al'ummar ka za ta fi shagaltuwa kuma za ta fi daɗewa kuma za ta fi yawa kuma za ta fi tsayi kuma kayan zamani wanda ke shagaltar da tunani da kwakwalwa zai fi yawa a zamaninka dukkan kayan da zai karkatar da hankali karkatar da zuciya ta bar Allah to a zamaninka bayan ka za a tuttuɗo shi duniya to yanzu wa zai rike al'ummarka bayan ka wannan shine hikimar turo al'auliya wa rasatul rusul shine hikimar turo waliyan Allah su kasance magada manzannai malamai kuma magada annabawa don su irin wancan aikin da annabawa suka shimfiɗa kafin tashi alƙiyama shine malaman ulama wa ummati ka indiya bani isra'ila ga magana malaman al'umma ta kama annabawan bani isra'ila ne kowa ya zo zai yi aiki gwargwadon yanda na bari zai ɗaura saboda kada al'umma ta baya to duk lokacin da Allah ta'ala ya ga duniya ta ɗan ja kamar shekara sittin saba'in ɗari an ɗan yi luru kamar an manta da abin da ya faru a baya na annabta da saƙo da wahayi da sauransu sai Allah ya tada su zaka haƙoran waliyyi da zaka haƙoran malamai da zaka haƙoran mujahidai sai su girgije duniya a kowane yanki daga cikin yankokin duniya wannan gari a tura musu wani wannan gari a tura musu malam wani wannan gari a tura musu waliyi wani wannan gari a tura musu kaza kaza kiman mutane taji na ruhi da da'awa in ilimi ne a girki da dusan ilimi a bada kwayarsa idan wilaya ne a girgije da tun zukata a tantance ta a tsaftace ta ta kasance ta ta samu safari wannan shine abin da Allah ta'ala yake shine ma'anar hadisi annabi yake cewa bayan kowace shekara ɗari Allah ta'ala zai aiko da ɗaya zai tashi ɗaya daga cikin al'umma ta ya jaddada musu addini إن الله تعالى يبعث في كل قرن وفي كل مئة سنة أحد من أمتي يجدد لهم دينهم أو كما قال annabi alayhi salatu wasallam ke cewa bayan kowace shekara ɗari Allah ta'ala zai tada wasu ko wani daga cikin al'umma ta ya jaddada ma mutanen zamanin addini ma'ana a karkada kura daga cikin abin da aka ɗibo shi saboda raunin daɗewa da abin da kama da haka wannan shi ne suke na turo wani to a cikin waɗannan malaman da Allah ta'ala ke kawo kowane ƙarni a turo malam wani ya aikin shi tafi malam wani ya aikin shi tafi inda za a gane aikin Allah ne shi ne aikin ba zai mutu ba ila wani kiyama misali tun daga zamanin da Allah ta'ala ya turo su Imam Malik har yanzu maza ba su ake ya turo su Imam Shafi Abu Hanifa da Ahmad bin Hanbal har yanzu maza ba su ake tun daga lokacin da Allah ta'ala ya turo su Imam Hafsu da Imam Warshi suka jaddada qira'a har yanzu qira'a ba shi da su ake har kuma Abu Shukuf ba wanda yake canza ba kuma wanda yake karo wata sabuwar qira'a ba qira'an da dama ainihin mutafaqa alaiha qira'u sab'in ko an ittifaqi a bakwai an yi sabani a goma mafi shahara kuma biyu warshi da Hafsu ka gani wannan tajjidin da suka yi ce saboda daidai wancan lokaci abin da ake bukata ke bayan su aka zo aka tajjidin hadisi shine dalilin kawo su Buhari da Muslim da kaza kaza wannan suka sahih dan har abada bala ya samu su take wannan tajjidi aka zo aka wuce wannan aka zo tajjidin malaman fiqh su ma su zuka na su ma Malik Abu Hanifa ta kaza kaza aka wuce na aka zo aka tajjidin malaman ainihin jurhu wata wata adu na ilimin tantance ilimin ruwaya na hadisi su ma suka wuce aka zo aka tajjidin malaman luga aka harrara luga sun nahawu su balaga su mantsuki din su adadi su kaza kaza shi ma aka yi wannan aka zo aka tantance ainihin zallan usulul fiqh aka zo kuma aka tantance fiqhun shi karan kansa a rubuce haka aka dinga yi kowane zamani haka to tun daga wancan zamanin zuwa ne ila wani kiyamar sai aka ce to akwai bukatar malaman da kuma za ka tantance zuciya domin duk wani abu zuciya ke dauka ya kala kal hajji sir kullu go idan ta gyara jiki ya gyara ta bace jiki ya bace to su wane ne malaman da za su su kuma shi ake tantance zuciya to su ne ke rike da ragamar wani taka ta ce to su za a ba su azkaru ne da aurat alladina amanu tadam in qulubuhum bi dhikrillahi ko ala dhikrillahi tatma'innul qulub zuciya ainihin zikirin Allah ke nan da ita to da kace ga duk wanda Allah sai dan zo maka ba dogon karatu ake da su ba a ma'ana ko yi karatun da Imam Malik su za su ga maka ya za a shiga da karatun cikin zuciya ne shike ka yi a harshe eh fara'idu ruhi sabatun eh guda bakwai ne eh ka hada ce eh to ya za su yi guda bakwai su zauna a zuciyarka a aikace a ruhinka a jinjini ba kawai gaba ka aikata ba ya zuciyar ta dauka ruhin ya dauka da kace Allahu akbar ma mala ya koya maka a karatun fiqh malam dan ba ya koya maka a karatun masallaci cewa o Allahu akbar na farko sunan da kabbara harma in ba ta ba a misal ba a masallaci ba ba bude ta ba ba halin tafiya ko imamu mala adam ya jaka ya maka ruku ya ce Allahu akbar ka sun koya ya ce maka rabbana wa lakal sami Allahu wa hamdahu ka amsa rabbana wa ya ce assalamu alaikum kai sai ya yi kai haka ne ko in kai bai ba Allah dai ce ya kori ka a sallah ina jin haka ne ba ku ce ko to lokacin da kake wannan rusunawa da wala abin ya rusuna shin da jikinka bayan ka rusuna zuciyarka ta rusuna lokacin da ya sajada ya ce Allahu akbar da bayan shi da goshi shi kofi kofi kasa kai zuciyarka ta caki kasa ta kofi a gaban Allah ko a gaban kasuwa ta kofa ko lokacin zuciyarka ta saki rumfarka na nan kasuwan da aka rushe kuma yanzu an yi gini ta wajen kuma baka baka miliyan biyu da zaka da zaka karba ko shi kake na nan ko zuciyarka tana can kasuwan da zaka je gobe ko zuciyarka tana wajen budurwar da zaka je wurin ta anjima ko tana filin kwallon da kake jin zaka je gobe gobe akwai na tsakanin mace sai nake da kana kaza ko zuciyarka tana tunanin gona an yi ruwa jiya masara na ta tafi dan abin da ake tunani ya wuce wannan sai wuce wannan bayanci ana ake yawo dawa abin da aka zuciya ta yi ana so ta dawa fi a zatin annabi muhammadu sai kuma zuciyarka tana dawa fi a wannan zawatin da na ambata ne ko zatin kuɗi ko zatin gona ko zatin budurwa ko zatin ko zatin shirin da mana banza da wuri wancan daga kabbaran har masallah assalamu alaikum zuciyarka tana daula ne a duniya ba tare kuma da sanin yadda take fuskanta to ya za a tattaro wannan zuciyar daddatse mata wannan alaƙoƙin da wannan igiyoyin da wannan mota da suke jawo ta suke tura ta ciwo a ainihin garin mushe yayin da ya kamata da ciwo a gaban ubangiji wannan shine amfanin waliyan Allah su koya maka wuri da askar da dandake zuciyar da karatun alkur'ani ba shi ba gani domin ka dandake wannan kattaɗin a cikin zuciyarka ana cewa Allahu akbar sai ka ji girman Allah sau ka annaka taro suka gan shi a gaban ka wannan shine aikin waliyan Allah kuma shine aikin bayan Allah kuma ka gane idan babu wannan aikin ina sallah babu sallah ta zama yasa sai idan ba wannan aikin karatun Qur'ani ya zama fira ya zama zawanci ai idan ka karanta alqur'ani yana so ka gano mai qur'ani ne wa sauka sautar qari wa lafzul lafzul bari ko haka ake so ka ji ka ji lafazin daga Allah ke fita kai tsaye kai sunan ka bi su lasfika to kafin ka kai wannan matakin sai an dandaki zuciyarka an buge ta an dandaki ta an tarwada ta sai kuma hada ta sannan ta isa ka gano to aikin wani yake aikin bayan Allah ne da muke kan tafi akan su to haka malamai ko ne ko ne da aikin da aka bar shi su ma auliya su ma wadanda suke aikin jikin duwaliye ne amma ga aikin da aka bar su amma asalin likitocin zukata da likitocin aikin na gaskiya wanda nan ne kamar muhallin nazarullah nan Allah kaɗai ce kallon Allah ta'ala la yanzu ila suwarikum walakin ma yanzu ila qulubikum annabi yace Allah bai kallon dukkanin ku zuciya kaɗai ce kallo tace transparent nan Allah ke kallo kuma nan abin da yake ki annabi yace abin da ya lalace anan komai wani shi to su bayan Allah waliyan Allah nan kaɗai su su ce ta a dangane cikin karatu sai magnet wanda ke ba nan karanta caji shine ruhi gaba daya transformer ka kenan na haske da wuta da caji da komai to dan ka soke ruhinka sai gyara zuciyarka shikenan sai ka barka wannan shine aikin bayan Allah kuma da ba wannan aikin to da ibada mara tunani ne da Allah an fashe ne da kyau wanda ke rike da wannan tuta ta wannan aikin na halittar Allah kaf shine Maulana Sheikh Ahmad Tijani wannan shi ne abin da yasa idan wata haihuwa ta kama safa kamar haka muke zama muke tattauna mu tattauna wasu abubuwa daga cikin abin da ya ɗauko ya zo mana da shi to yau a wannan sassa da muka ambata na tattaunawa akan jinabin shau tijani daga cikin ayyukan sa practical kasan akwai aiki theory a wurin malaman malaman boko akwai practical ko akwai amaliyatan akwai akwai akwai akwai kauliyatan akwai aiki na faɗi akwai aiki na practical na aiki to shi daga cikin abin da nuna mutane a wurin yadda za a tarbiyyanci ta ta kaɗu zuwa ga Allah ya ɗaura mutane akan aiki ne amaliyatan saboda su aikin auliya dama aiki ne yawanci ba yawanci ba zan tattaka bane barkata so jami ya haddace alkurani tun yana shekara bakwai ya haddace buhari muslim muwaffa malik shafi nan duka guda shidan nan hadda bakwai da muwaffa tun ya kai shekara goma ta hudu ba lillahi azim sannan hada ta dukkan fiqhohi da kake jin labarin fiqhun wani fiqhu da kuma ikhtilafal mazahib na fiqhu tun da yake shekara 25 so gani da yake shekara 25 sai da aka rasa malamin da su gani zai zama a gaban shekarar da shi duniya ai dalilin da yasa ya bar gida ke sai su to bare je nemo oga kwata kwata shi da Allah ya Muhammad duk malam da gurin sai zuke duk malam da sai zuke sai ta to ake nima ya ga kamata na tabbata kafa na kara gani to in misali ka ga karatu ne sai ka ce a to ai shi kana sa malamin karatu ko to shi ba malamin karatu zalla bane a malamin aiki sura ka aka tattaro ɗan aiki aka ce to ga aikin da zaka ya za a narkar da qur'anin a cikin jini da ruhi ya za a narkar da hadisin a cikin jini da ruhi ya za a narkar da cikin a cikin jini da ruhi sai aka ce to wannan shine aikin da zaka zo a daura mutane a kai wannan shine aikin da shi zani zo yi sai ka so gani ba zai wani sabo abu bane ba abin da yau gani zai shi sabo duk abin da yazo maka da shi yana nan a cikin Qur'ani da hadisin manzo Allah to istighfari ne zaka ce Allah bai ce kai ba kamar bi istighfar wala bakan nauka na gafara ko fasabi ga angalan ko taghfiruhu innahu kan sawa daga nan kasa kasa salatin ne babu sallallahu alaihi wasallam taslima halalan ne babu a haba da Allah ne sauki maki to ni safe da yamma babu hukuntan wa'azila fil gudu wal asan fil ashi wal ibkar ba qur'ani ba ko ko ba ta ra'ayin sunan zikirin kafira shine ba to duk kaza na abubuwan duka aikin duk da sun kila da ka ce to ai bayan da aka ce ai kurkuru kan ce masa jami'in da aka ce ai sallar kurkuru duka kanto ta akai hukumun lillahi kana tina taniwa warka umma ina ruku wanda dole lillahi kana tina sajada haka haka sai sallah din to ta kai ba wani aya tun da ya bakar hannun sura da ce ga yadda zaka sallah gaba da alquran babu in to ayat sajada daban ayat takbiratul ihram daban ayat ruku'u daban ayat ko ba cikin sura ɗaya ba daban daban kila sai kai wani gudu daga nan sai ka kusa shiga lahira sai kaga an ka gama ayan kabara har ma a farko sai ka narka da bala in burka kusa lahira sai ka ga ayan farko ma'ana tsakanin wannan aya da wannan aya da abu zaka ga nisan mamaki ki tsakanin ba wai daga nan ne ake gama nan ba sai aka ce to ana so a samu wani gurmi guda wanda zai hada maka aikin wuri da ta ce a ba ga daratu annabi muhammadu sun zala ta ɗauke ce zai kamata a yi ke nufi ga yadda ake practice Qur'ani ya bada theory sai magana zai practice kajin da ake yi sai Allah ya to idan baka dauki practical Allah ba wa da kai ga ne ga yayi aiki wannan Qur'ani ne a rubuce wannan kuma Qur'ani ne a aikace da fade wani ne hakikalin Qur'ani tsakanin na rubutu da na aiki na aikin shi ne Annabi Muhammad shi ya san qur'ani shi ya san qur'ani shi ya san qur'ani ke nufi saboda abin da ya aikata maka shine hakikanin manufar qur'ani kai kai kadan ta iya fahimtar maganar qur'ani kai waye tsaro billahi ne Allah ne ba saboda ba mu iya fahimtar maganar Allah ne wanda ya san Allah waye dan Allah ba na rasulullahi ka ji dalilin aiko annabi rahmatul lil alamin ba na haka wallahi ba wanda ya to yanda kaga aka yi hadarar wancan to da aka zo hadara aikin zikiri na gyaran zuciya da Allah ya kasuru ayoyin zikirin ko ta na burjin alqur'ani sallallahu alaihi wasallam to shi kenan ko ya musu fasikal ya rasulullahi to maza la yayi sai to ga auliya unan a bayana su ne zaki wannan aikin saboda aikin da yake kenan ila mul qiyamah aikin gyaran zuciya an iya sallah an iya azumi an iya zakka an iya da ga wannan majalar zuciya inna lillahi shine bakin aikin shine namijin aikin shine garnakakin aikin kuma shine aikin dan bala'i kuma zamanin mutum da mu suka da abin da ke tarwada zuciya ko ta kowace fuska saka dole a sako zakuna mazaje wanda suka san wannan aikin yadda za a tarare zuciya a ce ta a gara duk inda ta kada to su kuma su karota shi aka so ka ji dalilin sakko waliyai na wannan aikin ke kowa sai aka so shi da sharhi aka ce to ga ayoyin zikirin na to ku tattara a aikace sai aka baka lazimi aka ce to rike sharhi ba sai ka yi maka gaya maka wani ayan lazimi ko ayan awa duk ta kore ne an yi muke jaddada muku ayoyin lazimi ayoyin salagala ta kore ne amma ka'idan tasbiqi ne kawai yi kawai yi shi ba wani tsayawa gaya maka kaza kaza babu to lokaci ne kawai ta kore ne a ce sai an ja maka wani ayi kai kai kai istighfar ne ta zama ayi da hadisi haba da Allah salatu alaihi ta zama ayi da hadisi ka zauna kai da safe ta zama ayi da hadisi o ki dan baka ga bala'in talauci ya bugo ka ba lokacin da talauci ya bugo ka kai gaya maka ake zauna kai addu'a eh ka ga mun zama da za ka yi mara da mutalin mun yana sanin da ka zama daga akarin Allah ta kulle maka lokacin in ya baka wuri don ya laɗe kun ko ya fata kun ko ya raza kun yanda za ka tashi kun bakin da ya kara ya kara kuka mun san lokacin akwai wanda ya gane ya fita karatu kuma yana wuri don kuɗi kuma yanzu yi ba wallahi kun ya kasa ne na yace kai hakuri za ka yi amma kila hanyar da ya kamata ka yi ne ba shi ba kaga da mutu amma kila zamta da kai shi to dan me in mutum zai iya shekara ɗaya ko biyu ko takwas dan yana neman kuɗi a wurin ubangiji yana wurin don kuɗi bai kuma daina ba dan ne ni bari shekara dubu dan neman gyaran zuciya dan lokacin shi ne ga zai iya neman lokacin na ga zai iya sai ya kace alaka shi da duniya da dai ya samu kuɗi ya fanta ba ni kuma sai ga zai alaka da Allah dan gyara zuciya an samu nutsuwa kuma wurin Allah lafiya ne da jira ko sai ka ce dan na ina lazimi sai ka ce dan gida da yake kai ko ko ne baka san me ake ciki ba to dan su ne abubuwan da shi ta yanzu zai ce to shi ne bar a tattara zikirorin duka kuma sai a musu tuta a musu aiki practical amaliyatan yanda Maulana Rasulullahi ya ya hada sallah a aikace ya hada zakka a aikace ya hada hajji a aikace ko abin da malamin ce nan ya hada azumi a aikace ayoyin kuma duka a rarraba a rarraba a gutsura da annabi ya hada amma aiki ba cikin Qur'anin ba to haka hadisai annabi shi kuma ya dinga bayanan zikiri shi ma a rarraba a rarrabe sau da yanzu zai shi kuma sai hada duka shi ma a yanzu saboda aikin da aka ba shi kuna fahimta na da kyau in ka ce aikin ki bai yi ba sai ce to ake ma ma da shi ma bai yi ba ka koma ka fanci yes ai ko wannan aikin da aka ba shi yake in ka ce aikin sai ta a to za ka yi warwarware warwarware da yawa kuma da za ki ake ba daina ba har yanzu da malamai suna rubuta littafi kuma suna rikadar da mutane a fagen da Allah ɗaura haka su ma'auliya ne suna ka wannan aiki ne makbulin marbi min Allah subhanahu wata'ala alama yarda ne daga Allah shine sancin daga Maulana Rasulullahi rawani salatu shirakin na ahla baiti ka sabina sunatin man tamassaka bihum naga ko zala yace iya iyalan gida na jikoki na jirgin nuhu ne duk wanda ya kama su zamu zo wurin zai zo na tare da su har da bana inji annabi Muhammad so su gane ko ba komai wannan hadisin kadai ya ishe mu hujjan da riko da su su gane da kuma abin da su gane zo shi Allah ta'ala ka bar mu akan tabarka alfarma maulana Muhammadu Rasulullahi Allah ya yi zuciya ya gina ta da kuɗi da son kuɗi da shuɗanya ta da kuɗi wannan kowa shi da ne bayan zata akwai wanda zai san kuɗi a nan ba ko ko akwai da Allah wanda zai ɗan ɗaga hannu mishi an zuwa mutum da far Allah ya bari akwai to waye ya daga yace yana so ne addu'a mu ta Allah ba shi daga so mala da babu a wanda zai daga ya ce yana so malam da ne mashi addu'a Allah ya shi akwai ni ne na daya ko ba ko ba Allah ya ji zuciya da son ku su kuma kaidar Allah idan kana so ka samu Allah to shi kaidar Allah wa da hula sharika lahu shi kadai ake ne idan ka same shi to sai ɗan kuya kuya da tarkace wanda Allah ya yarda ka samu sai su biyo ba amma ka sa wani abu a gaban Allah to ka rasa komai amma ka sa Allah a gaba to ka samu komai mun wajen Allah wajen kullu shay ko wanda samu Allah ya samu komai wanda kuma ya rasa Allah ba ya rasa komai bai samu komai ba to daga cikin ɗabi'an da shi janin Allah ƙara masa da ya koya mana shine nuna mana yadda ake girgije zuciya akan duk abin da zaka samu da Allah girgije ne ne zuciya akan duk abin da san wannan abin in yi zurfi zai muƙabala da san Allah daga cikin abin da ke muƙabala da san Allah ƙwararren abubuwa guda uku ne Allah ta'ala ya kira ko guda hudu زين الناس هم الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقاطرة من الذهب والفضة هو هل المسومة الأنعام دكا والحرب ذلك مقام هذه الدنيا جوا قرشان آية أما قوار على أبو بوان نام أبو داوكني ما تا آية كل kace kaya yakin abun hawa nau'in nau'in nau'in kuɗi ne abinci yana iya naikewa shi wa zama nau'in kuɗi saboda kuɗi na samar da shi na fata mun gane an'am kayan ni'ima dabbobin ni'ima kuma kuɗi na samu da kaga duk dangin kuɗi ne saboda da abin hawa da abinci da dabbobi kayan jin daɗi duk kuɗi na samar da su saboda duk su kuɗin nan za su lalce a cikin kuɗi saboda ka zama kwara dan tafsin sun guda uku ne mata ƴaƴa kuɗi amma tunda aya ta kira shi da bishinan ake kira dole saboda a warware abin dalla dalla to idan ka tattara waɗannan mata ƴaƴa kuɗi din ka san dalilin da yasa idan yaro ya balaga Allah ta lafi dole ba akwai da zai gaya mun dalili dalilin da Allah ya ce in yaro ya kai shekara bakwai a dinga zuwa a fara zuwa cikin masallaci in ya shekara goma bai yi ba a tsule shi da zagori in ya kai ya balaga ya fara farki bai sallah ba a zane shi akwai da zai gaya mun dalili malamin ta ce to duk dalilin abu ɗin shine daidai lokacin da ya balaga ya san mace yunin nasa hubbu shahawati minan nisa wannan sha'awar zai iya tunkuɗa ainihin sha'awar girman Allah a zuciyarsa sha'awar mata kuma in ba ka yadda baka tambayi samari ka tambayi sauri ko in ka tura kanka lokacin da suke sauri shine ka kamanta su kuma samari yanzu suna jin magana ne ke san san ne ke nishi daga lokacin da budurwar zuciyar san budurwarka da jarabar sai ka ganka ya motso maka alƙulan ba da sanin magarba ko isha in duk lokacin kake gani za ka ganta za ka ce zan rama alima idan na dawo kowa sun wannan to balla ma kana mata haka ana yi ko ba a yi ana yi wannan kowa sun wannan duk abin da ya gutta gaban ka ko da dokan Allah ne za ka iya fatali da ita dan biyan bukatun budurwarka in ka ga ba haka ba to baka jarabtar da kanka ba kawai shi kenan da wuri amma in har ka jarabtar da kanka to sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan shine hikimar Allah madaukakin sarki da idan ka balaga Allah zai ce to kullun ka zo masallaci mu gana domin kar mace ta kwaci ka kaji da daga cikin kuma wanda ka sallah sai an balaga kenan a kuma training tun kana shekara bakwai shekara goma duk training kana balaga Allah zai ce to ka san mata to yanzu zo gwara tsakanin so na da san mace kar mace ta dauke ka da ba wani ta maka sallah kana dan shekara goma sha biyar sha hudu sha kaza kaza dan ka balaga ba wallahi ke mata sun ba ta kuma na rage da Allah wala ke sallah wannan shine hakikanin magana kuna fahimta na da kyau kana fara san mata zaka ji cewa ai mutum na bukatar burgewa da kyalekyale da kaza kaza ne ne ne da sauransu to daga nan zaka fara neman duk inda zaka samu kuɗi da kyalin da za ka burge ta to daga nan kun fahimci kan neman kuɗi neman kuɗi ka ga da lokacin kawai soyayya ce to yanzu kuma soyayya tana buƙatar kyalin tana buƙatar hidima to yanzu ka ba zama kuma kasuwa duk yaron da zai sana'a kusa mai shi bai fara soyayya ba yana fara soyayya ba za ka talabta na zai wuni a kasuwa ba sai an tashi abu shi ne dalili ya mutu alƙawarin takalmi ne kwaras-kwaras in bai je kasuwa ba to zai sata in da yake kasa ba zai sata in mu zai nuna kuɗi alƙulan ya sani in da ya je kasuwa ya yi sana'a ba zai sata wannan definitely zai dauki na uwar shi ko zai dauki na uban shi ko zai dauki na abokan ya ga galala da gara zai dauka ita kuma zai ce ma kowa san wannan to yana cikin ko ya nemi kuɗin shi kenan yana rubu-rubu ya nemo auren misali to yana yin aure to shi kenan wata biyu ta ku ta yi to daga nan kuma lissafin suna zai fara yana haihuwa aka ce ina an jira to shi kenan lissafi ya ƙara faɗi nafsin waye waye waye waye da shi kenan da Allah da wannan ranar ya kusanta ka da Allah ko ya nisanta ka da Allah ya nisanta ka da Allah ya nisanta ka da Allah to ka ji abin da ke faruwa a rayuwa kana tafiya abu na ƙara faɗi mata na ƙara faɗi yaya na ƙara faɗi neman kuɗi na ƙara faɗi to idan ba isa ba sallolin nan biyar da kuke ganin suna jijjitawa wani wallahi idan ya je kasuwa tun daga asuba da ƙyar zai azuba an gun amma a zahar la'asar magarba insha Allah guran duk ya dawo gida da daddare ya dawo kasuwa sai haɗa duka jeri biyu kawai ya zuwa gaban kiɗa bayan Allah haka ne ko ba haka ba daga cikin abin da ke gane zo mana shi ne to ya za a yi waɗannan abubuwa kalubaloli guda uku da suke nisanta mutum da Allah suke daɗe zuciyar mutum da Allah to ya za a kyautu gane ya sassabe ƙarfinsu ya sassabe tasirinsu a cikin zuciyarka ya manna zuciyar da Allah katta nisa da Allah ta kasance tana kusa da Allah ɗaukan ukun zai yi da kuɗin da 'ya'yan da matan to narka su a cikin Allah ba wai su daban Allah daban ba ka ji da gani shi ba ga matarka daban Allah daban ga ƴaƴanka daban Allah daban ga kudinka daban Allah daban kuma kowane kana neman yardan shi za ka matsala to da matan da kudin da ƴaƴan sai gani sai ibo sai narkar da su a cikin Allah sai ce nemi Allah neme su a cikin Allah shi ke nake a zona lafiya mane masa ya zama neman abu ɗaya wanda da hankalin ta karkasa ya zama neman uku da mutum to wannan na daga cikin hikimar da bayan Allah wale shi ke domin su jona duka ta halitta da Allah ya ɗauki jikin su Allah ta mana ta albarkata maulana rasulullah to ɗaya daga cikin waɗannan mahasakin wanda za mu karanta yau shine nukudon da za mu karanta waɗannan nukudori guda uku amma kwarara za mu karanci juni kai duka uku za mu karanta amma za mu faɗaɗawa akan ɗaya na ƙarshe ya shirya ne ya mu'amalanci mata wanda yake so haska maka kai ma za ka mu'amalanci mata domin kar mata ta janye ka shi ne santa ta da Allah yanzu gani ya mu'amalanci ƴaƴansa a cikin Allah domin kar ƴaƴanka ka mu'amalance su a wajen Allah shi ne santa ta da Allah sannan ya so gani ya mu'amalanci kuɗi a cikin Allah domin kar kuɗi ka mu'amalance shi a wajen Allah ya janye ka maka da Allah to wannan shine ne kudin mu guda uku idan Allah ya ba mu dama mu tattauna albarka ta maulana rasulullah kamar da na faɗi ba za mu tsawata bari ka dan kowanne zai zama awa biyu to kowanne ni kuɗa ɗayan ran zan ɗauka na uku na ƙarshe na kuɗi shi nake so na faɗaɗa saboda da na mata zan ɗauki ni kuɗa ne kasar ko biyu sai na ƙarshe na biyu zan ɗauki su ma ni kuɗa ne kasar ko biyu sai na uku na ƙarshe shi ne nake so na faɗaɗa mu ɗauki so su gane da mata ko darasin ya muku wani rigowa ya zo ganin ku da mata mulana su ahmad su gani Allah ta kara masa yadda shine a mu'amala da mace bar wani darasi a tarihin duniya da tarihin bayan Allah yana daga cikin darasin da duniya take sawa a miliyan ta cikin kuma take hassa a matsayin abin koyi a rayuwar shi Dudu gaban samartaka asalin samartaka na tasan balaga na fani daga musu da na wuce domin bisa ga ruwaya ya nuna musu da aure yana dan shekara goma sha shida a wata ruwaya wata ruwaya shekara goma sha takwas ko sha tara amma ruwaya da suke ya rufe ashirin babu kaga ko shekara ashirin daga shekara sha shida zuwa shekara ashirin nan ne asalin balaga take turiri haka na gaba gaban Allah idan balaga ta haɗu da mace akwai abin da ke gyara ta nufu balaga ce ta haɗa ga mace ga balaga ga kuɗi dan labu ya ƙara kauri ko ya fata mace sharɗin jin daɗi ya cika kai wasu jama sharɗin jin buƙatan zuciya na ganga da sha'awa ya cika kai wasu jama ya ga mace to bari ka jama ga mace ga kuɗi ga balaga ga samartaka ga ilimi ga ɗaukaka ga girma ga isa bisho ya ne tara a lokaci ɗaya bari ka yanka maka dalla dalla mahaifinka shi ne hamshakin mai kuɗi a garin kuma hamshakin mali kuma hamshakin wali kuma hamshakin kare duk garin su ba malami kamar mahaifinka ba mai kuɗi kamar mahaifinka ba shariki garnaƙa tsiwa ne kamar mahaifinka shariki da waltaka na yankan shakku domin shi an ittifaki aljanu suna zuwa wurin shi neman biyan bukata yadda yake ɗaukar bulala ya zana yara haka ɗaukar bulala ya zana aljanu ko shi ka gane ba karamin mutum bane kai ko neman aljanna kace kai kuɗi ko ba haka bane to shi bula da fara ko ka fada kace ke to ko da bugun waje kan kurban da Allah kuma duk aljannin da yake ne bula da ya kace shahar abada sarka da zaran ya dauko ni bula da duk fashuwa ce ba wanda yake da azab da musu da kana da wannan walisakan da Allah kamar yake kana da wannan irin walisakan duk ganin mu da yake da ko a ma shine dai kawai nake su auliya ulul ko ba ta wani amma mu dai muna nan dai yan kuka ba to wani shi ma sun kuka a wannan janabe saka wane ne sannan kuma an rasu an ba ku shine kadai magaji asibi domin mahaifinsa ya rasu ya ba shine kadai ɗansa a duniya an haifa masa yi duk da su babban wansa shine sayyidi muhammad ya rasu ya bar ɗa ya bar ɗa mace sai da ruƙayya kaga ƙa'idar gado ba ta da gado ko ba haka bane na fata muna fahimta tunda an riga ya riga mahaifin rasuwa saraka shi ma zai riga da ballantana misali ita da dai wani abu wani abu bai gitta ba wani abu zai gitta wa alal misali ita wannan sai da rukuniya ita ma sai ta haifi ɗa sai bi abdallah to wannan sai da rukuniya ita ta ita ce ta ɗaukar yarwa shotu jami'a ke jini sai kuma ɗanta a duniya kaji kenan duk kusan gadon mahaifinsa duk kusan yana hannunsa na fata muna ganewa ina farin da ka gado ba makaramin kuɗi bane abin da yasa ake gane cewa gano ba karamin ne kuɗi bane na tashi hankali a zamanin saboda an taɓa samun iska ya kaɗa irin na saharan nan raƙume guda ɗari shida rana in suka fata da shauki kai a wurin ciwo ɗari shida ɗari shida suka suka ɓata a sahara aka zo aka gaya masa gab da za a sallar asar aka sallah yake babu komai yace ya gode ma Allah da tunani ɗar na raƙumi ƙarshe da bai ƙarfi a zuciya ta haiku a salamu alaikum tun daga kabar nan bayan idan da sallar da ke faɗa ce ya gode ma Allah da Allah ya masa wannan bazo tunanin ɗar raƙumi ɗaya ɗan sa zuciya shi har ya gama sallah bai ƙarfi ba kai da kai na ana cewa ƙarshe da gambar da rika fiya kawai shi ke sai kuma ruwa ga wani alƙarar jan watsa mata ruwa sallan dai aya asibiti in ka farfaɗo a jiyar guda nau kai in ka mutu daga nan shi kenan waɗanda su ne manaji suna ka kuɗi ne na bango kuma a cikin abin da ya mallaka an ce wani ɗari shidan ba taɓa kashi ɗaya bisa ɗarin abin da aka bar mata ba suna ka dukiya ce wacce ta wuce nazari ka ji ɗaya ka gane da gaske dukiyar dukiya ce aka bar shi da ilimi aka bar shi da samasa duk almajiran baban su suka dawo gaban shi suka tare suka ce sun yadda shi mahayin halifan baban shi ne sun yadda shi malami ne sun yadda shi magajin baban shi ne duka da Allah girma ya samu gobe samu ba shanta ya samu gobe aka ba ta kai da kake nema da karfin tsaya karfin jarba ana samun shi ba da kai abuwa ko ba ka wani to shi na ce kawai ana mutuwa kwarar ga shi sun tara a gaba ka ji wannan sanan ga mata budurwa ɗan ya sa aka aura musu dai da wani lokaci tsaban aure shekara ɗan rak aka aura masa ga kuɗi malam ga mata ga almajirai ga ilimi ga girma ga sarantaka ga wani saka ga malaka da Allah duk sharadin baƙe baƙe ya haɗu ya haɗu ba ya haɗu amma bilal la ilaha illa huwa da wani abu ke cikin da shoki jani na neman ganawa da annabi muhammadu haka ya naɗe bujin baban nan nashi ya kira matar nake ce ga abin da ke fama a wannan madar ya nuna mata zuciyarsa kuma abin ya fi ƙarfi na barne ce wani bacci a gida ban sa ranar gawa gida ba da tafi da ke ba zai ci ya dauka ba don ba take ki surata ne abin yi tace ita a zauna gida ko a daula sai ta mata ina hakka mun kina in karba abin ya fi karfi na balle ki ba zai yi ki ya tafi ba ba zai wani tafi da ke ba take ki ba na baki gida na kusa da ki sai ce shari'a ta adalci ta maulana muhammadu rasulullahi shine a sauƙaƙe ki aka shi tijani so ka tsoma shi ibu kuɗi ma ku yace faɗa duk abin da kike so ta faɗa duk aka mata sai gane da samu sai kiɗi sai in samu jiki a waje kana ganin za ki rabuwa da mata mai wannan shar daidai wannan lokacin da Allah tambaya nake za ki rabuwa da mace daidai wannan gaban tun da zama wani lokaci so zani da yi aure ba sai da ya tinkari shekara kusan hamsin sannan ya auren fari bayan wannan auren ya bar wannan yana ɗan shekara ashirin bai ƙara waiwayan mace ba da niyyar zai aure ba sai da ya tinkari shekara hamsin a duniya domin ya ba mu arba'in da shida baya domin sai da ya dawo makka bayan ya dawo makka ya dawo makka yana da shekara kusan arba'in da shida ne sana a wannan tsakankanin shekara kuɗin ne a wannan tsakankanin samu ya aure a bisan gona aure mata wata mata kuma abin da zai ƙara baka mamaki ne ya tashi ne aure sai ne mu kankantacciyar da ba za ka sa shi ya ji wai mata ta ƴar gidan su wanta bane saboda kashe mu zuciyarsa duk wata kafa zai ba ma mata muhalli har ta ji cewa tana aure da wata ƴar suwa ne sai je kasuwa ne mu baiwa la ilaha illallah ya cire kuɗin aljihunsa ya sai bai wadda kuɗi bayan ya siya keke ya yanta ta ta zama ya sane ce ina sarkin gari aka ce ta shi sai ce na wuce ka ka zama waliyinta ka auren mun da ita kuma ga ta dace ka sannan ya aure wannan mata sai ce ta gida mubarak ai sai da mabaruka take fara aure sai ta haifa masa ɗansa na babba sai da muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ka jinne shujja ne ba da wannan ramji na tarihi da wani ramzi na misali da yadda ake yi ma mata ɗan uwa ba ka ƴar kwaya da duk tafuka ka ka ka ka ka gigice ko uwar ka ba ka ce ma goro ko ba ka wani sai ba ba ka gama sai mata galaba ko ba mata gaba wace nan ba ka gama haɗa kan mata kan sallah ba saboda kana ganin wahalar ka ɗauki naira ɗari ka ba ma manka ta ci goro saboda ba ka gama haɗa kan sallah ba to ka jini shi ku gani in ka ce rai ne sai maka ka biya da kuɗin da yake da shi in ka ci da wani ruwan sai ka duk gidansu shi ɗaya ne aka bar ma in ka ci da kofin ka duk garin almajiran shi ne almajiran ba mashi ne duk sai sun da shi ne yau duk abin da kuke tunani ne ya zauna ya haɗa amma ka shuka gani ya dace wannan alaƙar na jin ainihin balaga fara a jikinsa ya yanke ta da ma waye ta fi da ko san fara mantawa da wani abu wasu balaga to sai shekara hamsin ya da ya rage a shawa dan shekara hamsin ba me rage a shawa dan kawo karasa wa bayi dukkan sha'awarsa ya kone cikin neman annabi muhammadu wannan shine ramzi na farko da za ka gane shi da ba karamin wali bane ba kuma karamin mutum bane amma fi yawan abin da ke jan mutane a duniya to shi da su ya fara karyawa tun yana kuruciya da shi ya fara daddatsewa a zuciya tun yana karfi wannan bangaren mace ke sai na biyu bangaren kudin ka ji irin tarin kudin da aka bari ko ka san abin da ya baka mamaki da ya tashi barin gida da daddare bar gida bayan ya salmi matarsa da daddare bar gida ba wanda ya san ina je shi ma da sanin je ba sannan kwandala fitika a wannan kudin bai dauka ba akwai hadimin mahaifinsa sayyidi muhammad sayyidi mahmud shine da sarrafa kudin mahaifinsa tun mahaifin na rayu ko neman sa bai sa a yi ba wanda daular kudin duka ke hannunsa abin kawai da ya ce idan sai Mahmud ya dawo ku ce masa ni inda ya ji labari na a duniya a fadin yankin nan ya je wurin Maimuni ko abin da ya ce haka shi gani ya fita a gida da daddare a kafa ba jaki ba doki ba ta karkari ba kuma ba ko kwandala a hannunsa malamai suna cewa ko ruwan gujini a salata ko a gora ya rike bai rike ba daga shi sai karbinsa haka ya fita da ita la ilaha illallah ka ji bayan Allah ɗan uwa yanzu kai dan Allah ba kan ɗaki rabin ɗaki ne ake rigima da kai wanda ba mutu ya mutu ya mutu ana yi ko ba yi a kan ɗaki ɗaya zai aje kotu a kan ɗan kunya uku a gona zai aje kotu kai da ɗan uwanka uwa ɗaya ba ɗaya a kan rabin ɗaki sai a yi gaban alaƙi ne har abu da ana gadon gaba ko ya cinye mara gado kunyan goma ha ba to ka ji mazan zance wanda komai an bar suna da komai amma sun tattara sun tafsan bashi ya haka ya bar gidan ya bar kuɗin ya bar komai da komai da ƙara wayoyin su ba yayin da yake jin samartaka da ɗanyen jini da sha'awar yi abin da ya gara mana zuciya Allah ƙara masa da albarkar Allah Muhammadu wannan bangaren zuciya ke ƴaƴa kuma kwaɗayin ka haihu kwaɗayin ka tara ƴaƴa shi ke damun ka shi bai ma tunanin ya kamata ma fara tara ƴaƴan ba sai da sai a'a ƴaƴa fa sunan annabi ne kuma ya kamata ya bar baya ko da guda ɗaya dalilin da ya kai aure kenan sadaka ya aure sai da ma baruka ta haifa masa Muhammadu Kabira Allah bai ne tsawon kwana ba ya girma ya aure amma ya rasu ya yi ba babban ɗansa da yawa bai koma zuwa ga Allah sai sai da mubaraka ita kuma sai da ya fat lokacin yana da shekara 63 ka kalli wannan magana dan uwa yana da shekara 63 wasu kuma suka ce a'a ya aure ta a nan a bisan gona gab da zai tafi fara ta tafi da ita fa yana zuwa fas ta samu ciki ta yau sai ta ɗansa sai da Muhammad Alhaji wasu suka ce a'a duk an haife su a bisan gona amma suna yara 'yan ƙanana suna ka an je da su fas suna 'yan ƙananan yara abin da baka mamaki shi tijani ya ma ƴaƴansa aure ina ɗaya shekara goma sha takwas da ina ɗaya shekara goma sha shida kuma a shekarar ne kuma zuwa ga Allah kai dole ne tarihi kaga kenan ba shi ƴaƴan ba sai da ya ba mu shekara hamsin ya da shi kuttun baya da na aka ƴaƴan sannan yi aure haifu da min ƴaƴa ma'ana tunanin sha'awa ko tunanin ɗa ko tunanin mace ba shi ne a gaban su tunanin ba tunanin ta kawai maulana rasulullahi da abin da ke yanke ka da Allah daga cikin wanda Allah ta lalasa ta guda shidan nan kadi shi ta gane shi tun yana karami ba su ma hada shi zuwa da Allah ba ballan tare su su yi kan shi da Allah wannan ba karamin darasi ne abin duba ba yan uwa kuma wanda ya iya gina wannan tarihi tun yana karami to ka san ya fi karfin ka wurin sai da akan jarin dubu ɗari kake rigima ake rigima da kai ta gagara haɗuwa kana tufa fuska ba dare ba rana akan za ka samu naira ɗari ba sai ke tsire da ba za su yi ana yi za a yi naira ɗari kasa to ga suna abubuwa da zama yana lillahi wa inna waɗannan su ne irin bayan Allah da ya kamata a ɗauki ramji da karatu rayuwa a tattare da shi Allah ƙara masa da albarkacin maulana rasulullahi to wannan su ne rumus kaɗan daga sun maganar ƴaƴa sannan san ƴaƴan su bai taɓa ɗaga masa hankali ba kullum aka je ya fita sallah saboda ta as-salat as-salat khairu min an-nawm ya ahli bayt rasulullah as-salat as-salat ya ahli bayt rasulullah as-salat as-salat ya ahli bayt kullum da sabu zai fita masallaci sai ya tsaya kofar dakin ƴaƴan su guda biyu ya musu wannan kirar sai ya ji sun farka sun ta yi sun dauko gudanar su alula sannan sai ce to shi gani kuna alula ku biyu wani lokaci kuma ya ta sa har a shiga masallaci a sallah da shi kenan san su ya ya bar su shagwabe yace ai ai hinzai ne ai ayan annabi ne to da ka koma ba komai sai ni ga aljanna dole ka san haka dade fara kuma wanda yake cikin ra bilal ne babu to ne ji haka ba haka ne kasa suka fi sallah to sallah da sai komai duk harkar ibada haka zai yi harkar karatu a zuwa ido su da abin da ake da almajirai da su ake ka kai ɗanka akan ɗanka nake don aka zungura maka hito sai duk abubuwa ne duk gidan ku jayi ne dalili an taba maka da sai musu wuta kuma akan ɗanka duk za ka iya daddace bukatun ubangiji da umarnin ubangiji dan ka biya bukatun kanka guda nawa aka yi da shi mulana su Ahmad Tijani Allah ta'ala kara masa da ƴaƴansa ba su bayi zuwa ga irin wannan yanayin ba Allah ta'ala kara masa da albarkacin Maulana Rasulullahi wannan shine masalkalai akan bangaren ƴaƴa da mata kenan a rayuwar da ba su shiga tsakaninsu da Allah ba sannan ba su dace masa alaka da Allah ba to kai ke zamu ce kaga maudu'in da nake so mu dauka akan zuduhu wa karamuhu me kyautar soki dan dan saboda ya nuna maka yadda ake ma kuɗi sanan ne karamce soki dan ma'ana wanda ya masa ba daidai ba ya soki dan yake masa ta bangaren dukiya dan ya koya maka yadda ake ma'amalar dukiya ba wace yana da wani hadisi ko dukiya menene dukiya ne yake mata a dukiya wuta ce maganin ta menene a kashe maganin ta a kashe to wannan shine kaidar dukiya amma ta yaya sai da Allah da nan mutum za mu dauki nukuda daya daga cikin nukurori guda goma sha biyu in lokaci ya bamu nukuda farko shine Allah ya kara musu su gane yarda bayan ya fito daga wani gari sunan garin Tunas shine Tunisia a yanzu da daddare dalilin barin su garin shine sarkin garin ya aiko mishi da takarda a rubuce cewa ina bukata ka zama shugaban malaman makarantun gwamnati na kasar nan gaba daya kamar dukkan makarantun gwamnati na jami'o'i so jami'o zama shine kansala ko ba kansala na garin ya zama shine malamin malaman hukuma na kasar gaba ki da da Allah idan ka samu wannan makami daraja ta samu ko ba ta samu ba to abinda sarkin garin ya aiko mashi kenan bai buɗe takarda ya karanta bayan sallar asar sai ninke sai tura aljihu ce komai ba bayan ya gama bada karatu almajiransa da daddare cikin dare karfe sha biyu dare zuwa karfe biyu ya tattara kolin shi duka ya bar gani bai ce mu kawo komai ba kawai an waye gari da safe an nemi sharaka aka ce me dalili yace a dalili saboda shi sarki na neman rana ya zama shugaba a gwamnatin hukuma yace ni kuma na sa zama shugaba ne a gwamnatin Annabi Muhammad kira ka abin neman mu ba dai ban yalle ne tashi gani ya bar gari ce to da ya bar gari ya je wajen cikin dare sai Allah ya yi ruwa na sama ruwan kankara ka san yankin su ana ruwan kankara suno ake musu su ruwan sama su ruwan kankara ne to sai wannan ruwan ya sauka da daddare ga bakin hadari ga bakin sanyi ga iska na kadawa ga ruwan kankara ga shi a cikin daji ba gida ga ba gida baya kuma sahara haka shi gani ya tafiya shi da a cikin wannan a hanyar da zai wuce sai ga wata hema ma'ana wata rumfa a cikin wannan kungurmin dajin sahara sai zo ya dan zauna a gefen ta sai ashe da mutumin mai rumfan yana ciki shi ma ya fake ya hada wuta a cikin yana jin dumi saboda wannan ruwan kankara na suno da ake ya ji motsi sai fito sai leko sai ga mutum sai zo rushe gani sai riko hannunsa sai ce bawan Allah ka shigo ma ya shigo da shi ya shigo da shi ya cire ya ba shi sabbin kaya ya ce ba shi wasu kayan musassu ya cire na jikin shi ya hada wuta ya ji dumi ya hada masa shayi a kaya ya sha sai sanya jikin shi ya farfaɗo da asma da yi an dauke ruwa sai gani sai sama yin sai cigaba da tafiya wani shi da abin da kawai to bari ka ji abin da zuwa baya bayan sau gani ya zauna a garin abi kambun sai aika aka nemo wannan mutumin sai aka yi dace ku mutumin nan a rayu zai mutu ba ya sa aka kawo shi har gabansa ya ce ka gane ni ya ce ban gane ka ba ka tuna lokaci kaza kaza kaza kun yi kaza kaza kaza da wani bawan Allah a wani dare ne kaza ne kaza yace eh na so na tuna sai ce to ni ne wannan mutum shin kana jin labarin wani mutum da ake cewa a garin far a garin Abisa Bune ya zama kaza kaza ana ce masa Ahmad Tijani sai ce kwarai ko sai ce ana Ahmad Tijani ni ne Ahmad Tijani da kake ji kuma ni ne wannan mutumin da kama shi wannan aiki kama shi wannan kautatawa na dare daya sai ce to na kira ka ne dan in saka maka da irin sakayyar mu kamar da ce masu yau ba Allah ya zama tsuhu yana jira ga yar zakai da za a masa sai ga an kiyasin abincin da zai ci a shekara aka zo aka jirge alkamar shekara aka jirge shinkafar shekara aka jirge waken shekara aka jirge dawon shekara aka jirge geren shekara aka jirge mai na shekara aka jirge zuma na shekara aka jirge kirishin shekara aka jirge komai da kwangin zuwa na shekara komai sannan aka ɗiba ainihin kuɗi ma kuɗi wanda za su ce shefanen shekara aka ce da takarkare da awaki da tumaki aka ce duk wannan ka tafi da shi baɗuwar haka ka dawo ka ƙara kamar da shi mutum yana ganin gaske ne ko wasa almara ne ko kowar gaske ne wallahi wallahi sai aka sa hadisi ka karkata ma bawan Allah na kai kin aka dauka aka ce masa hajjida to take ta muku zance sai da shautu da ne shekara goma sha bakwai yana ba ma wannan bawan Allah wannan kaya a bisan gona ban to da ya tashi daga bisan gona ya koma fara shekara goma sha bakwai a fara da ran da ya koma fa sai ce a kira mun wani aka kira shi sai ce ni kiyasin abin da nake baka a kuɗi domin fa babu shanu ba awaki ba kaza ba kaza aka kiyasin kuɗi ya kusan dinari kusan dubu ɗari aka so dan ya kwashi kuɗin nan kuɗi a kuɗi da kuɗin da abin da ke ba shi shekara ya ce ga shi duk shekara mu dokar wannan kuɗin domin ka shi maka sai da shekara goma sha bakwai a garin fa ana ba shi wani haɗa mun shekara bakwai a bisan gona ka haɗa mun shekara goma sha bakwai fa shekara mai kenan talatin da hudu talatin da hudu dai akala masallah sha bakwai sha bakwai talatin da nawa talatin da hudu abinda zai baka mamaki da zai gane tabbatar shekarun sa sun kare dama zai gane magana ga za ka shekara tamanin ka san su bayan Allah alaƙa yana da ban mamaki shi tun yana shekara goma sha nawa aka gaya masa shekara tamanin za ki a duniya tun yana bai balaga ba annabi ya masa za ta shekara ta mamma wallahi za ka shi ya san shekarun da zai Sarki yau zane yana gani ya kai shekara saba'in da hudu saba'in da biyar saba'in da shida yana shiga shekara na saba'in da tara shekara kira mutumin sai kira ƴaƴan shi sai ce to idan na mutu abin da duk nake ba ma wannan bawan Allah tsawon shekara ku yi ta bashi ku ci gaba da bashi har sai shi ma ya mutu ya bar duniya to kuma abin da ya ci gaba kenan malamai sun ce ba a kiyaye shekara nawa mutumin ya yi bayan wafatin shi su jani ba ana ba shi wannan kadi shekara har sai ma shi ma sai kuma zuwa ga Allah ka ji kyautatawa rana ɗaya da aka yi masa ka ji abin da ya sa ƙarshe na fiye da shekara talatin da hudu kuma abin da zai ɗauki rayuwar mutum gaba da shi da Allah ko za ka yi kwatanta irin wannan wannan shi ne maulana shi Muhammadu Tijjani a alaƙarsa da kyautatawa da alaƙarsa da yadda ake hidima da kuɗi don girman don neman za ta gina shi Allah ka azurta mana irin wannan ko ɗin ko ɗigo cikin teku don alfarmin maulana Muhammadu Rasulullahi wannan ƙabiya ta farko kenan kabiya ta biya ko wanda zan tsallake saboda na faɗe ta a cikin wancan saboda ka zan tsallake kabiya ta tsakanin shi da matarsa na faɗa da abin da ya mutu na kyautatawa sai kariyar sa da sayyidi mahmud shi ma na faɗa tun da yake jiya ci gaba da jiya kuɗi da ƙara yawan sa ba sai da ya zo na a garin hadisa buwan sannan sai ya ce to a nemo masa sayyidi mahmud sannan aka nemo masa wannan shi ma ba za mu nanata ba kai za ka iya ba da jarin ko da miliyan biyu ne ka so da kai ka ce kar a ƙara yawan ka je ka nemi mutum nan da kasar to shi kudin da baki dana kiyasi don kudi na kudi a zai sai a ce tiriyar kaza amma haka yi ko da kai ko kallon shi biyu bai ma kara kallon ina ke ba sai da ga ya zauna yanzu ya zauna ya sadu da kakarsa annabi Muhammad maza ya masa mazauni a gari kaza da kaza da kaza to da karga ne shi to yanzu ga almajiri ga hidima ga kaza ga kowa na zuwa bukata to a nemo sai di mahmuru ya zo na mura report duk shekara ya zo na bani report din abin da aka samu ni kuma zan ga hidimar al'ummar annabi ta kaga ne yasa da sai di mahmuru ke saboda wannan shi ne irin rayuwar shi da ne da kanke ba wannan shi ne hikimar da ake so ka dinga dan dosana ko misalin da rage kajin da aka kashe zuciya da son kuɗi kajin da aka kashe zuciya da son mata kajin da aka kashe zuciya da kan yaya aka bar zuciya da Allah da annabi Muhammad Allah kuma yake da sanin Rasulullah sanan sai kaje da ya faru tsakanin shi da wani mutum wanda ya zubar masa da kudi shi kuma kudi ne makure ba ma san adabi ba amma makure ma kuku ya batar da su sai ne ranar sai gana ta gulman mutum sai wani daga sana madina sai zai aka maka lawa ana gulman wani tsakanin almajari cewa wai kaza ya bata a hannun shi haka ne ce haka ne haka yake da shi ke sai dai wani duk almajari sun taru da su karatu sai shi to guda ka tana da magana sai an ya dauko takarda yana rubuta rubuta rubuta ga mu rubutawa sai ya dauki bayan ga mu rubuta sai ya dauka da kansa ya karanta sai ce ni Ahmadu Tijani tsakanina da wani alhairi ne kuma na yarda da shi duniya da lahira duk cikin mutumin kirki kamar sai an tona kuma babban su ko kirki duk abin da ake cewa yar duk babu babban su ko bandala duniya da yana ku kushe da ga takarda na rubuta yayi kan yace ga na baka duk abin da ake cewa Allah baka ka zubar kaza duk kariya ne babban ka ko kirki kaga bai ce yake mishi ba babban ka ko kirki bai ma tura mishi a jiri wannan tana a ce ya ce ya yaji a ce an yaji magani a ce ce ban gun shi ko titi kuma ɗibo kuɗi ne yawa a gaban jama'a ninkin wanda ya yar ya ce duk gashi na haɗa na baka kuma na yarda da ke duniya da lafiya a gaban jama'a ta lalata yawan a karanci kai wanda ya yi sanadiyan watan naira dubun kan tun da ka gani shiga gaban ka ta ɓane bai kowa ne wani naira dubun kasan ko da yake ce ka naira dubu an kace da dubu ya baka kaki kullum da zan je ka tana sai ka zo tuku tuku tuku a ranka ya za kai kuma duk wanda ka samu shi ma dubun ta zo ko dubu biyu alƙaran ka dace to sai shi ko sai ma ka fan to ka ji irin karamcin shoki dan Allah ta'ala ƙara masa yadda saraka mu dinga irin mu dinga kwatantawa an yar maka da ɗan ɗari biyu an salwanta maka da ɗan ɗari uku ɗan kaza ɗan kaza ɗan kaza kana tare da shi na fata muna ganewa kila dan uwanka ne kila kaninka ne kila yaranka ne kila almajiranka ne kila danka ne kila wani naka ne dan ya fita da dubu goma dubu biyar dubu kaza kaza ne dubu goma za ta rike da shi share kai kuma ka dace ka amma amana ka da shi amma yi kokarin sai ka mai tunani da hankali wannan shi ne sirrin shi shi dan Allah wanda ya wannan aiki aka mishi ka zai kare wani abu ba shi kenan an kasa wancan cutar ba shine dabi'a shine rayuwa shine tarbiyya shine irshari shi aiki haka ake bukata amma ka ga kai idan mutum ya fice ka fade shi kai kace za ka kore to da ka kore shi ya je cigaba da su mutane wa su mutane kai kai ne kamata ka rike suka gyara shi ai da daɗi ma sabbin naka in dai har ba za ka ƙare ba da sauki akan ka kore shi ya je su wasu kuma a dawo kai za ka biya dole ka ga ga tuzanci ga bankada ga ɓaci rai ga yama ɗiɗi ga gudun gari ga biya dole ga da shi naka da kai shi ni kosu shi ke nan kuje da biya a haka kana ta addu'a Allah ya feta ya feta ya feta ya feta wannan shi ne irin sirrin shi su jari Allah ko muna ka dan za ta annabi Muhammadu kabiya ta ainihin gaba bayan wannan shi da insanu li ahli al-balad kyautata wasu ga mutanen gari an ce a garin Sudan jin daga abisan muna har zuwa fas duk abubuwan su duk ne daga nake bane garin su garin ke zuwa idan na ce ta bane ba na nufin kudin ce bane ba a hatsin ci na gida da kudin da za a sarrafa hatsin da ke bane da mukaddara da kudin nika da kudin ce bane iya da kudin kaza kaza bayan ya baka hatsin mukaddara ya baka mudu 30 na shinkafa to kuma zai dauko ainihin kudi kamar 30 sai baka sai ce ga wannan aike kwanin girka mudu 30 shaɗa su ba ka Sarakan maza da mata ƙanana da manya duk wasu mabukata gidan su gane suke zuwa hatta ke ɗan ya fito kai mai bukatar ka kaza kaza ne na biyuwa ciwo kaza kaza to da ne ce a je a buɗe su a ɗauka a bashi kai fa kaza kaza a je a buɗe su a ɗauka a bashi kullum so da haka yake saboda karanci irin nan shi la ƙara masa da albarkacin Allah Muhammadu ihsanu li muridaihi fil nafqa duk annabin da ke kwana gidan sojan sojan ke ce da shi ba wanda ke cire shi shi ke ce da shi ko su dubu ne ne ko su nawa a gidan su za a girka abinci a bayar a ciyar a ciyar a ciyar a ciyar sun safe na rana na dare kullum haka to wannan yana da cikin sannan in wani zangolo aure shi zai masa shi zai sama masa gidan haya ko gidan zama ke binci ba gidan haya ba shi zai kama masa daki shi zai ga kudin daki in ta kama na kama da yani saboda a bari suke zaune a wani lokaci to haka haka sanan duk abin da aka rasa ne tafane shi zai bayar a yi haka har ya kuma zuwa ga Allah karai wanda kana shi kaga wannan abin koyi ne ga duk wani wanda Allah ta'ala ya ba shi dama ya zama abu a cikin muridan shi kujan kwatin almajiran sa kwatin mukaddaman sa ya zanto ya kwatanta haka a rayuwa saboda koyi da shi dan duk almajiran shi kujan shi ma kasance ya kwatanta haka dangane da koyi shi kujan Allah ta'ala masa wannan kenan a gurguje insanuhu wa nafqatuhu li ahlihi iyalan gidansa sun ce su ba su san babu ba da san yunwa ba a gidan su abin da yake musu ma wahala yake gajiyar da su shine bayarwa yau kin bayar gobe kin bayar to su a miƙan ne shi kawai kuma ma shi ne mu zama musu aiki fiye da wai abin in mace ne zai tura ta gida ne sai ake wanta ta bata to sun ce shine ma masu wahala sai ke shiga ka to kin ɗibo kaza kin haɗa kaza kin haɗa kaza kafin ki dawo kila kin da cikin fururu kina zama wata taro an jima kin ƙara shiga kin ce su da abin da yafi ba su wahala zuwa da yanzu to da ka kyauta yafi ba su wahala fiye da shi me wannan ke koya maka yana koya maka ka zama cikin kirta wa iyalanka me yalwata wa iyalanka me budawa wa iyalanka kar ka zamto mai ƙoro kar ka zamto mai tsantsama hannu ko yusuf zu sa'atu min sa'atihi ne ko duk yalwar da Allah ya baka ka tar gurgurdan yalwarka ومن قدر عليه رزقه فليؤتي مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه in baka da kuɗi ka tar gurgurdan yanayin gurgurdan talaucin ka Allah bai sa ka tar dole abin da ya kama amma ne yana hujja na cewa kana da halin cefanin ɗari biyar a gidanka normal za ka yi ba takura ka ce na ɗari ku za a yi wani irin ƙauyen shi ne wani kana da hannun sun tunta kushi ka ce kai kashi karara busasshe za a yi wani da sakarci ne wannan kana da hannun sun nama ɗauka galla ka ce kai tunta kushi kashi ne gurin gurin suna ya guda ni saboda fitar rowa haba da Allah kana da hannun sun jamiya ka ce ta fara fata fata za a ci ba daidai ba ne inna la yuhibbu an yara asara ni'matihi ala abdi annabi alaihi salatu wasallam ya ce Allah ta'ala yana so ya ga alamar ni'imar da ya mabawa a tattare da shi in ya baka kuɗi malamai suka ce to annabi alaihi salatu wasallam ce to ana so a ga tukunyar gidanka ta canza ma'ana na shanashanta ya canza kuma yanda iyalanka suke ci karka mu kwamta ruwa gurgudan hali a ga suturarka ta canza a ga gidanka ya canza gurgudu duk wani wanda ke jikinka a ga ma'amar karshe ta samu ya canza ƴaƴanka matanka abokanka zuri'arka kowanne in dai mutum yana kana da hannu akan shi wanda zaka iya masa to kuma karka ma'amalce cikin kunci da kuntatawa ba haka Allah ke so ba sarka iyalanka ka daina kuntata musu ka daina yi musu koro ya zanto daga cikin abin da ke maka daɗi a rayuwa a tambaye ka na ceto ne ka ɗauka ka bayar wannan na daga cikin ɗabi'ar su su bai a tambaye ke bayar ya ce wani abu na maka daɗi to kai ma a gidanka ya kasance a tambaye ka ka bayar ka so nan kana so ka ga fuskar ka ta yi kiri da mutu mutu to ya fahimci mata ta kan kaza ta bin tsirin tsirin ki mutu mutu ya haɗa da ya gidan sama da na ƙasa ya kuri ya mutu mutu wai kada a tambaye su tsirin tsirin to in ta ga haka za ta tambaya ta tambaya kasa ta shi wanda ta yi da tambayi a cikin dan daraka sai ta koma dan farin fate to wannan shine irin ta jin tojana a mu'amalarsa da iyalan sa wurin yalwatawa bangare kayan sutura kayan sawa abinci sha da yalwatawa duka to da kamar zama haka haka bangare ƴaƴansa yana da mu'amalarsa da ƴaƴansa yalwa ƴaƴansa da saboda yalwar gidansu ba wanda akwai wani sana'a hannu kowa zai ce koshi a gida kuma akwai kawai abin da daga karatu sai ibada wanda shi ya tarbe shi amma ka ga shi halin shi ai ba irin namu bane ko mun ya mu ke sana'a hannun ke karatu to koyi sana'a ko ke karatu tunda mu ba mata haka da halin haka ba ko to shi hakin shi ba kuma ya yi kare ba har ƴaƴan da suke hannun sa haka yake mu'amalar da shi la kara masa da kuma maulana muhammad rasulullahi sannan insanihu fi sabahin bi sadaqa li kalami ba kullun da safe so ki gani kullun sai ya fito da safe ya tara almajiran layin anguwan kaf ya zo ya raba masaraka da hannunsa shi wannan ba turo wani da kansa da hannunsa sai fito na bayarwa yana murmushi yana jin daɗi kuma yana musu addu'a ran da babu waina waina ya fara ba ran da babu waina za a raba wani abu wanda yaran suke so ran da ba waina ba wani abu to kuma kuɗi za a raba musu haka shi da kullum da ba to daga shi wanda yake kautan safa daban kautan la'asar daban kautan dare kamin shiga gida daban sannan kautan juma'a ita kuma ta musamman ranar juma'a ba ita yake kautan ranar musamman ranar juma'a ta fesar kauta ke an ce duk satin gina ranar juma'a sai ya so baiwa da kuɗinka ya yanta su ta gidan nan kai ka san sai bai wankuwa ba shi ne falaka ta mal aqaba wa ma da ka maraka fakkura aba ay dalin fi yawmin yuman jaba to ke man za maqaba aw miskinan za maqaba wannan shine daga cikin gidan bayan ya fakkura aba ya yanta baiwa sannan kuma ya shirya kinan za maqaba aw miskinan za maqaba kuna ake take wannan yana da cikin ɗabi'un bayan Allah wanda Allah ya mace jinjina alqur'ani ne shir gana na da cikin irin waɗannan waliya Allah ya kara masa yarda ka sai ma mali saboda yalwarsa shi ma an ce a cikin malamai masa a cikin fuka hawa shi ne kuɗi ne sarki da za a suna a gidansa bayan ya tura wa hakika sunna sai so sharu biyu guda biyu na rikon rikon rikon guda biyu su kuma sai yanka sai shi kuma na aiwa wancan an yi sunna wannan kuma aida na ta saboda yalwa to kai wala zaka dinga haka gidan ka ai zuwa da wato wani alƙur'ani yana da halin yanka da amma ko ka da ba duka ba kuma wani tsamu shi shi haka zaka ja samu eh ta fama shi ai na wani makini yana da kula don ba zai hakikan ba wai ka tafi dadi kaga ma dai bane ba dai bane saka in kana da hali kai wata karka kunta ta mu iyalai karka kunta ta mu kowa suna wannan na cikin ɗin to tijani kullum da safe yana da wannan sadaka wa iyalai da almajiran an unguwa da yara da kowa da kowa kowa ma yana zuwa karba Allah ya ƙara masa yadda bayan ɗanta bayi da yake kullum ana tsiyasa a ranar da sai da sai bayi guda goma sha biyar da kuɗin sa na aljuhu ni ɗanta sai ce ya bar su cikin billahi kowa ce bauta na Allah tsakanin maza da mata kullum sha biyar kai kudin fa baiwa fa yanzu kudin mutum fa da ake kiyasi yanzu idan a siya ne a rai fa ana fa kiyasa raƙumi ɗari ne fa mudiyar rai ba raƙumi ɗari ba ne ai shi ne kiyasin kudin siyan mutum ko a wancan lokaci siyan bawa ya danganta da kwalitin shi akwai wanda ya ba da raƙumi ɗari da hamsin akwai wanda ya ba da raƙumi ɗari biyu dan kila ma'aikaci ne jirgege kamar yadda ake kiwo ta ka to shi kuma lokacin dama idan wanda zai siya ne mai san aiki ne to ya samu bawa ma'aikaci kila kafin ya rabu da shi sai ya samar mai da kuɗi ninkin abin da ya siya haka suke a lokacin to ka kaddara ko da raƙumi hamsin ne kuma raƙumi hamsin ne ko da akalla kowane ɗaya ka kara raƙumi yanzu yana yana yana da san sama da miliyan ɗaya sama da miliyan ɗaya yanzu raƙumi yana cewa yanzu a duniyar rai ana kiyasin kusan miliyan ko saba'in ko sittin ko wani ya ya kai wani miliyan tamanin da wani abu ko to kaji ya haura miliyan casa'in duniyar rai a shari'a yanzu idan a kuɗi ne idan kuma raƙumi ne raƙumi ɗari ne to irin wannan kuɗi sai gani a sa a rana yana fitar da irin su kamar miliyan kaga ɗari ɗari ne kenan ya ma lissafi na miliyan ɗari to goma miliyan ɗari kenan ko to biliyan ɗaya da rabi biliyan ɗaya da rabi biliyan ɗaya da dubu da miliyan shida da miliyan sittin kai shi gana ta fitar da kwakwan ku tona kudin a rana daya sai sai bayan dai yanka su su gudu mai ka ji abin yadda bayan Allah ya kara masa da Allah ta maulana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan bayan nan sannan sai na gaba aha yawa eh sanin wani harfi masjid lokacin da sai ya zo garin fara ya sami gadin masallaci sai su gani ya rasa masauki a garin fara sai so ka masallaci sai mai gadi ce maka akan maka lahu ka zo da ya zo da kuma san kai ɗari shida wasu kuma suka ce a san kai garke biyu garke biyu ɗari ɗari ka ga ɗari biyu ke to muƙaddara ko da ɗari biyu ne wasu suka ce a guda sittin ya danganta ko ma dai menene ya zo da rakumi masallaci sai mai gadin masallaci kamar masallacin Abuja kenan a Najeriya dan nan ne masallacin headquarter na kasar kamar masallacin Abuja misali sai mai gadin masallaci masa akan maka lahu ba a shigowa da raƙumai masallaci don kashi tashi in suka kashi sarki zai sa a kama ka to ya ce kin ba sai kin kashi za a kama ne ba sai yace ki shike sai a jira a gani in zan yi raƙumai gobe jiji gata akai wata ɗaya a watar waya watar waya sai da akai wata uku kwana wata uku watar waya wata biyu ba raƙumin da ya kashi ba raƙumin da ya kashi sai mai gadi ke gane eh to ya zangulo wani abu ba daga nan sai tashi an kamfe ya samu sarki shi kuma sarkin shine maulaya suleiman shariki ne amma shi ya rasa wanda zai tabbatar masa da shiraftakarsa shi ne sarkin din shi ne kakan muhammad sadis na yanzu sarkin morocco da gana faɗa muhammad sadis na yanzu to kakansa ne to sai je sai kira shi to kai yallaɓai kai kake neman malamai to yau na ga malami ya suna malam sai ce me ya faru sai ce ka ji ka ji da muke da shi muna tare da shi a masallaci na ma daina gadin masallaci yanzu na koma gadin rakumai ko ɗin zai kashi na kawo shi ƙara wurin ka a kama shi ni ma kuma ɗan mu wani abu to alƙalan ba rakumin da ya kashi shi wata biyu sarki ya girgiza kai sai ce idan shi ya iya tsara kanki ya iya iya tsara raƙumi kar ya kai ha sarki ce to wannan fushi lamarin fa akwai ban mamaki sai ta abin da sana kawo maka shi kenan dan ka gana da shi shi ke ne sarki tana bukatar ganin shi da shi da ne to bare ji ba sarki ya zo ya gana aka dai ta roƙo roƙo ya je yadda zai shiga dogon labari ne na yin abubuwa da yawa ne kafin yadda su gana sai da ya ce to yana roƙon alfarma ya nuna masa kakansa annabi muhammadu in da su shi shariki ne ji daga bakin annabi shi shi shariki ne shi ne bukatar sa kawai a duniya in har ke gane masa haka to bayan ganin abin da ya nakar gobe to ya gama sallamawa har abada kun bai bukatar wani abu to da ƙurwar saka shi ne ka ga annabi ko ka ganar da wani manzo Allah ya kaza a farce ba ba ciwa na rage da Allah sai gano maka amma da tambaye ko za ka iya ce ji ya fito da shi da musulmi gidan da nake kwana nan da ka dawo dole ba kuma gidan sarauta sai ke tattabo shi da wulkin da komai suka dawo kwana daki da sau da na dakin shi yana san daki sai ce da abin da zai karka gudu ka tsaya haka aka yi a dare daya sau da na gwagwa ta ce turbi ta aiki ko wance aka ci masa wuri da aka ci masa aiki domin an nade masa ne a takaice dai nuna masa maulana rasulullahi ya ji da kunnansa maza lafiya masa daga sai shi sai yi dukan da kunnansa yi dama abin da ke mamaki daga nan kuma sai Allah ta kuka shi da manzara Sulaiman ya kuma ku karfin shi aka wuce wannan waje to bayan an dawo sai ya ba mu sojanin ma kudan kudi fa sosai sai zan sa ba bukata yaji ta shi ba su bukaci ba sai shi to ba za ka ba ma wani naka ba sai zan kun sai tuna da ga gadi bazallanci dama ya ce to in an fito aka ramka lawo a taimake mu da tafa ne haka kyau da na karɓo kuɗin nan maƙudai ba aƙalla ka sai kyautan sarki wane da sarki kamar sarkin Morocco na yanzu ka san yanzu ana lissafa shi daga cikin mutane goma na masu kuɗin duniya shi sarkin Morocco ba na yanzu to haka mahaifinsa to kakan sai shi a wancan lokaci to in mutum ya zama ɗaya daga cikin goma na masu kuɗin duniya ai na masu kudin Afirka ce afwan ba na duniya ba na masu kudin Afirka goma daga cikin masu kudin Afirka to dan zai maka kyauta ta isa ta kashe ta kana ganin zai yi baka to irin wannan kyautar aka mashi su da sai ki karba ya dage sai ce to baka da wanda zaka bashi sai tuna da ladan ka san wallahi haka so da ne karbi kudin nan gawa su dai ba ladan ladan ya je gida ya bude kudi ya bi kudi sai suka hawo ka tashi a cikin dare shi bai yi bacci ba shi bai wurgi ba shi bai nafula ba shi bai koyi ba yi tsawosa a gari ya waye gari ya ga ya ya ki wayewa to shi da gari kamar za a zo a kashe shi a ɓata kudin a cikin gidan to sun ba ba su zuwa ya zo gaban soja ne ya garsa ne ya fashe duka ce ya fi karfin shi wallahi a ɗiba mutu sai da shi ita ba kika ce kana zo wala sai dai karɓa duka kashe soja ne ba su kudin nan duka gaba ki da Allah kai ne ya za'a ba tun daga za a fara kasafi ba na matan kawa ne na kazawa ne na kazawa ne sun zane ya fi karfin ya fi karfin to ka ji irin yadda yake ma'amalar ka kuɗi malam ka gane ba waliyan wasa ko na ganda bane wallahi billahi waliyan gaske Allah kara musu yadda kai dan nan dubu ɗaya da za ta zo ana rigima da kana shaƙe shaƙe a buwa nan kuma ka fi karfin ta akan ne kaga da sauran aiki ko ba ka bane zuciya ba ta dandako ba ta gyaru ba Allah ka tsare mu Allah ka gyara mana zukatan alfarmin Maulana Rasulullah to sannan sai rukuda ta gaba bayan wannan shine ainihin na yawa sannan sai siyo bayi dan da zai wafati zai kuma zuwa ga Allah an ce ya ce bayi sun kai kusan guda 60 da nawa ne a shekarar da zai wafati ya ce bayi sun dushi ko naman ta arjan gabaki ɗaya ƴantar fi sabilillah bai rage ko ɗaya ba ba wacce ta masa ba wa wace wani ya masa wani hidima dan ya generation masa wani abu ba to bayan Allah wannan shine kaɗan daga cikin ɗin shi jana a mu'amalarsa da kuɗi da mu'amalarsa da dukiya saraka haka ya rayu haka kuma kuma zuwa ga Allah Allah tsara masa da da farman Maulana Muhammad Rasulullahi idan muka tato abin da muka karanto duka a wannan nukudodin mu'amaloli guda uku ga mutum daya da mu'amalarsa da mata kaji yadda ya sallame shi da mu'amalarsa da ƴaƴa kaji yadda ya sallame su a zuciyarsa ba su sa bai sa su a ran da har za su shagaltar da shi daga barin Allah ba mu'amalarsa da dukiya ko uba ce in ka ga ba a shagaltu ba to ba kuɗi har ma malamin suna cewa ai ba a gane mutum ta ki ne sai yana da kuɗi in har bai da kuɗi sai yana wani gudu zai suka ce ba har ba za a gane ba alƙarya sai ya samu kuɗin ne a ga bai gane ba kafarsa ba ta ko gigar ba a kan Allah to yana ki gane wani namiji ba ƙarya ba amma kana ta fama da talaucin kana ta kokewa kana ta fama da tarbi kana kokewa ka ce a ce a ce su ji ka ce na kana jin tarbi da sauran ba ka da kofi su suka ce har yanzu ba a gane su mutukan ka na gaskiya ba da ko da ƙarya alƙulan sai ka samu kuɗi daga nan ne za a gane da gaske ne in aga ka samu kuɗi kuma kuɗin da suka asa sunan kuɗi a irin zamanin ka amma ba su karkatar da kai daga barin turba ba baka canza abokai ba baka canza dan uwa ba baka canza danki ba baka taka no baka mun wulakance baka daukan fasa ba ko ba gana abu na alamu jirke da girgir a tattare da kai ba sai ka ce to anan ne ake gane zuciyar ka zuciyar maza ce tsohon ka irin na maza ce to so jan da ka biya ka cikin daula ce ne sunan daula amma ka jan da ya rayu har kuma zuwa ga Allah ba wani abu mai sunan kuɗi ko dukiya ta tare da ka to irin wannan rayuwar ake so mu ɗauka na daga cikin natijar sarmin shobi gano hannunka shine kone maka irin wannan jarabar san mata da dan kana san mace ka ta wani gudu kana wani gulugulu kana wulakanta wannan kana wulakanta wannan ka wulakanta uwar gida dan za ta amarya ka tozarta kowa ka ci mutuncin kowa dan za ta aure saboda yanda santa yake guguwa a cikin zuciyarsa to daga nan bayan Allah suna gane wannan mace ne ba namiji ba zuciyarka na yara ne saboda idan har mace za ta ja hankalinka kai tsaye kuɗi zai ja hankalinka kai tsaye ai za su canza maka da rashin kai tsaye ta ce to kai ba namiji bane kai mace ne a hadara ba irin ku ake nema ba idan aka baka jagorancin jama'a za su shawula domin za ka nuna bambanci tsakanin naka da ba naka ba wanda kake so zai ji daɗi wanda baka so za ka kwanta shi waɗannan irin wannan tarbiyyar shi ake da bukata musamman irin wannan zamani zamanin da kuɗi da mata da 'ya'ya sai ya zama su ne a ƙarshen zuciyar mutane ana dangana su an dangale mana to ka jan da iyayen mu suka rasu shoki gani kuma suke so su daura mu akan wannan muna fata Allah ta'ala ka bani iko mu koya mu zama ka alfarma mu na Rasulullahi matsayin ka na wajen na almajin shoki gani ko a matsayin ka na mutum shoki gani kar ka taba yadda neman kuɗi ya hana ka yin sallah kan lokaci neman kuɗi ya hana ka tashi ka sallah a rufar kasuwarka ko a shagonka neman kuɗi ya hana ka duk wasu abubuwa na suka dokokin Allah kar ka yadda neman kuɗi ya sa ka ci riba neman kuɗi ya sa ka ci haram neman kuɗi ya sa ka yi ƙarya neman kuɗi ya sa ka yi bambaɗanci neman kuɗi ya sa ka yi wani sharri neman ka samu kuɗi ya sa ka yi wani ƙaharu ka masa ƙage neman kuɗi ya sa ainihin ka je ka ba da ke da zuciya da ƙarya neman kuɗi ya sa ka kirkira abubuwa na shiriri ta a duniya wai dan ka samu kaza kar kuɗi su za ka kai haka domin malamin ka uban ka so gar ba haka yake ba wani shine nukudar dunkullen darasin da kamata mu koya a wannan kisosi da muka karanta ga wasu da shine kuma asalin abin da ya kamata mu yanke shi da Allah an fahimta da kyau an fahimta da kyau sannan kuma haka mace a matsayin da Allah da shauki jani kada matarka ta fi uwarka kada matarka tafi yarka kada matarka tafi kanwarka kada matarka tafi yan uwanka kada matarka tafi ubanka kada matarka tafi dan uwanka kada matarka tafi ƴaƴanka kada matarka tafi kakanka kowanne ka aje shi matsayin da Allah ta'ala aje shi wani akan mata zai iya ma uwarsa rashin kunya zai iya ma baban shi rashin kunya zai iya ma ɗan uwansa rashin kunya zai iya ma kowa na shi tijara saboda ne saboda zuciyarsa ba tsaye take ba wannan goguwar san ya karkatar zuciyarsa yana barkaɗa ma da hauka a ciki wani akan mace ma zai iya saba dokokin Allah domin da abin da na mata dokokin Allah wannan ba daidai ba ne saboda ka tsaya zuciyarka da kasance mustaqima ayayya ka ba matarka gwargwadon abin da Allah ta'ala ya kiyasta mata na soyayya da kulawa amma ka sani matarka ba ta kai farkon uwarka daraja ba a wurin Allah kuma in ka tace haƙƙin uwarka ko makankanta akan matarka to ka sani billahi alazim ba za ka tsare imani ba sai har kun sake da uwar kafira na mutuwarka to ka sani daga cikin tarbiyyar shi da akwai wannan ko taka tsantsan da soyar mata kare kare oban shabi yanzu ka kai rufe maka zuciya ka sani akwai wannan tarbiyyar kar gudu gudun san wata cikin matarka in sun fi ɗaya ya sa ka dinga tashi haƙoƙin wata annabi ya ce ran alƙiyama za ka tashi da san inna haka na biyu za ka tashi da shan inna shanyen yake ka san ko a duniya ne aka ce ka shan inna allurorin da za su yi da da inna kafin abin nan ai ka san ba karamin allura ba ko ba zuwa to ka san kuma alayi da idan aka ji ka san babu allura ka san dai allura ai ko ko idan fata ya ta shagi daya ana so a gyara ta a duniya da ya fi gyara ta su sara ta mutum kuma ya shagi daya fa ana so a gyara shi a lahira da ya gyara shi kai ka san saka guduwa da wuta sai an saka wuta kan ya ga wuta na ta tafi ta da gudun wani kirkin kwalto kwalkwan kwan kwan kwan sai shan inda ta ya miki ya ya ya abun Allah ko da zai dafa wannan bala'i saka karka tozar ta haƙƙin wata akan wata ka kula daga lokacin da zuciyarka na karkata akan wata mata daga cikin matanka to ka dage ka dage da addu'a ka dage da tsira gaban ubangiji ka ga haka bai faru ba to wani ma ba tsakanin mata da wata bane wani ma tsakanin wata ne banza a titi bai ma aure ta ba wai sunanta budurwa amma zai iya wulakanta matar gida akan budurwa saboda dabbanci da rashin hankali Allah ka tsare mu da irin wannan alfarmin annabi Muhammadu wata ma dalla da cewa matar banza ce zai iya mata kowa a titi amma zai iya wulakanta na gidansa ana nema na tafa ne da kyar amma yana kwasan dubu kaza dubu kaza yana kai mata kan aji ko tana maraba ne ko tana da ne ko tana nan ne wallahi gashi saraka duka irin waɗannan suna daga cikin tarbiyyar da ya kamata mu koya a rayuwar su tijani kaga shi yanda mata ba su karkatar da zuciyarsa ba sai ba su karkatar da shi daga barin Allah da barin Maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sanin sai kuna nan ku rika shi a cikin wannan kisa shine ƴaƴa san ƴaƴanmu na karkatar da zukatanmu mu iya tace dokokin Allah shi ma mu karkace duk wanda tafi dan mu ta zuba sababi da masifa wayan jangula muna da a makaranta na da kudin ka je kana huci waya mishi bulala ta musu gona da iri ai wannan zalunci ne ai wannan ba adalci bane kawai da a ci dukan yaro kaman jaki kar habba habba habba habba to idan malamin bai rike ki ba wani katan banza a titi jakin banza yaro dan wani zai ta dabgan shi na kuma da ka iya ki gungunce shi da mali kana ina za su damba da yara a titi ya mashe ke dukan tsaya kana ina guda nawa ake ba kana dukan malami ba akwai lada a lahira akwai kuma ni inda ya yi tabo haske zai tashi na aljama duk damu nan ka je ka duba gani za ka dan taba taban bulalan makaranta sai ran aljama da haske ne haka za ka ga muna muna fitilla ta gaba ta ba kawai wa haske fa fa ko ta koyi da kai ba ka da gode kila ba kai taban malam ba ko ba ka ba to haka yana da kyau kar yayanka san yayanka ya zamto haka kar san yayanka ya bambanta yayanka da ba naka ba kai dai ka sauke haƙƙin naka na wajibi amma kar ka gaza ma dan wani kuma insani musamman wanda yake da gwargwadon hannu a kanka duka wannan da cikin tarbiyyar da shugaba ne koya mana saboda waɗannan abubuwa manya-manya guda uku su ke karkatar da zukatan baya daga barin Allah tun daga tasowa har zuwa ƙarshen rayuwa to su kuma shautu jari da su ya fara daddatsuwa a farkon rayuwarsa yadda ba za su ga tsakanin shi da Allah ba kuma a haka ya rayu aka kuma kuma zuwa ga Allah Allah ƙara masa da alfarman maulana rasulullah sauraka wannan shi ne darasin a gurguje ba za mu tsawata ba ina ganin kamar darasin ya ɗauku ko ya shiga ko ya shiga ba Allah ka ba mu ikon aiki da wannan darasi a rayuwa alfarman maulana Muhammad rasulullah na ni salatul fati daya sannan kuma sai mu ba da filin tambayoyi ko wanda ke tambaya ce yayi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة وغلق والخاتمة سبق الصراط الصراط ولا هادي إلى صراط المستقيم آلي حق بريء الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين a tafi da ko da guda ɗaya ko sai a sai a dan huta sannan sai a canjo sai a addu'a ta shi na abin abin na shi ya mutu wannan ma ya mutu ne shi ba? ba firin caji ne sai an biya ina ji sun sunan ba sai da yi ko da baki
يا الله يا الله يا الله